بالله الذي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر 30 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1444 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na 13 za mu tashi darasi na 14 babu tayammu inda za mu tashi hadisi na 37 shafi na 12 a wata wato nuska insha Allah ta'ala za mu tashi kan wannan hadisin da yake cewa an Ammar bin Yasir an karbo daga Ammar dan Yasir radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kamar yadda muka fara faɗa satin da ya gabata Ammar bin Yasir Allah ya kara masa yadda yana cikin manyan sahabbai waɗanda wato suka shahara wajen bawa addinin musulunci gudunmawa kwarai da gaske yana da alkunya da ake ce mar abu ya kazan ita ce alkunyarsa ya kazan wato shi Ammar bin Yasir da shi da mahaifinsa duk sahabbai ne kamar yadda na faɗa satin da ya gabata mahaifiyarsa ita ta fara shahada a musulunci Sumayya wadda Abu Jahil ya kashe ta ta hanyar soka mata maki a farjinta sannan kuma ita aka tsinka mahaifin shi wato ya ta hanyar tsaurin shi da dawakai aka tsinka duk a gaban shi wato Ammar ya musulunta tun a makka tun farkon lokaci kuma ya na cikin waɗanda aka rika azabtarwa idan ba manta ba mun faɗi cewa sai da annabi ya shekara shida ba musulmi da yawa musulunci babu ana gida amma arkam ibn abin arkam ana ta yin musulunci domin shi ya fara sadaukarwa da gidansu yake a je alka zama nan ita ce madarasa ta farko da ake zuwa a zauna a annabi ya koyar da mutane to a nan lokacin har aka kai shekara shida mutum talatin da wani abu ne a musulunci don abu zarar jifari shi ne na talatin da takwas ko da tara a shiga musulunci sannan daga baya sai na umar bayan abu zar sai na umar ya biyo musulunta to shi ne wasu marasa ƙarfi suka rika dannowa daga nan shekara ta shida musulunci ya fara wato ƙarfi dalilin shigar sai na umar domin akwai wanda da yawa suna yayin da kwarai da gaske to shi amma da yasir yana cikin wanda aka rika azabtawa domin sai na abubakar ya rika yawo guri guri yana bibiya yana yanto waɗanda zai iya yanta daga cikin bayi da suka musulunta to kafin ya zo kan wato Ammar bin Yasir Yasir da Sumayya tuna an kaje amma ya samu wato damar yanto irin su Bilal da irin su Zinnira da ire-iren su waɗanda duk ta hannun sai na Abubakar suka kubuta sannan shi wannan sahabin Ammar bin Yasir ya je yakin Badar bayan Badar daga nan duk wani yaki da Annabi yayi da shi aka yi sannan yayi hijira guda biyu sannan yayi sallah sallar kiblatai yayi sallah ya kalli Baitul Maqdis kuma ya kalli Ka'aba kaga wannan ita ma baiwa ce da Allah madaukakin sarki daga baya sun yi wata goma sha shida suna kallon Baitul Maqdis Allah madaukakin sarki yace a jiyo a kalli wato Ka'aba yana da falala kamar da muka faɗa mai yawa bukari da muslim sun yi ruwaya da jaridi wanda da ƙarshe ba sai na mai ta kissar da ta faru dangane da kisan sa ba amma dai sabani ne ya faru tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina ali ya zanto yana karkashin sayyidina ali kuma aka kaje shi to ba wato muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi amma da shahada ne a shekara ta 70 37 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam to shine ammar ibn yasir radiyallahu anhu ma qala yace ba'athani nabi sallallahu alaihi wasallam fi haja annabi kira da abin Allah tabbata a gare shi ya tura ni don wata bukata sai kawo bin nakira wata bukata da ba sai an faɗa ba yace ba a jinafsi sai janaba ta kama ni walam ajidil ma'a na rasa ruwa wata marrabtu fi sa'idi kawai sai na iji tahari cewa tunda idan babu ruwan alwala sai mama ake to yanzu tunda babu ruwan wanka ba ra'ayi birgima kawai sai birgima kamar yadda yake ne kamar ta kamar rago dabba kamar yadda dabba take yin birgima kamar yadda kaga jaki yanzu idan yana so ya goga jikinsa ya wanka da yara suke cewa wankan dabba sai ya wanka sai ya birgima a cikin yaki ko kasa to kamar ko toka da ya samu wannan yayi to sai a ce yayi wanka saboda haka shi ma sai birgima a cikin yaki inda ba ruwa kuma janaba ce ta kama shi sun ba kai tun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sannan na dawo na zo gurin annabi alaihi salatu wa salam fa zakartu dalika lahu na ga ya rasulullah janaba ta kama ni ga abin da ya faru ba ruwa amma birgima ne fa kala sai annabi ce inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza ai abin da ya ishe ka kai ammaru shine an taqula bi ma'ana an taf'ala alqawlu ala bi ma'ana alfi'l ba magana ake yi ba ana magana akan aiki cewa ai an taf'ala bi yadayka ko bi kaffaika da tafukan hannayenka an taqula bi yadayka inna ma kana yakfika abin da yake ka kawai an taqula bi yadayka hakaza ka aikata haka da hannayenka to thumma daraba bi yadihi al-ardha ko bi yadayhi al-ardha to za a koyar da kaifiya a can bayan mashru'iyya aka yi bayani cewa shar'antuwar taimama yau kuma za a koyar da kaifiyar yadda ake taimama to shine annabi zai koya amma yace ai abin da ya ishe ka kawai shine ka samu hannayenka kai haka da su shine yake barbatan wahida bugu guda daya idan kuma aka ce barba ba ana nufin kawai ka goga ba ana nufin dauka zai a masa ba kamar yadda wasu ke fahimtar haka ba buga hannu ake ba kawai goga za ka abin da za ka taimama da shi ka dora hannunka a kai kawai ka shafo shi shi ne yake cewa sun ma mata istimala ala yabi sannan sai ya shafi ya shafi wato ya dauki hannun hagu ya shafi dama da wannan hannun na hagu bayan ya gogo haka sai kuma ya goji ya goga dama da shi haka sai ya ce wa zahira kafai da cikin tafukan hannayensa to wannan kai ya kawo yadda kai biya take ba za mu ji ta aikaci yadda yanayin taimama yake shine idan mutum ya samu as-sa'id shine asalin kasa banda abin da dan adam ya sana'anta shi me yasa ba za ka yi a cikin mabul ko tayis ba saboda sana'anta shi akai ba fitowa yi daga cikin kasa ba shine kawai abin da yake asalin kasa kaga ya shafi me rairayi dutse shi za ga magabata da kakanninmu da muka sani za ga duk tsohuwar dattijuwar da ka shiga ɗakin ta ni na san wannan a ƙananan shekaru na cewa za ka ga wato za ka ga dutse irin mulmulan nan a cikin kayanka saboda kula da addini idan lokacin da ya tashi ba za ta ke amfani da ruwa ba a lokacin to suna amfani ko ba ta da lafiya da wannan dutsen ake amfani amma na tabbatar yanzu da yawan mu ba dutsen taimama a ɗakin mu da yawa da yawa kaga min ba da aula goro ba da babu dafa ma ruwa ba za ba rijo a ciki ba hita kuma kuma da hitar ba wuta saboda haka kuma ya taba ruwa zai shiga wani yanayi in ba zai aula a yana da kasa ko yaki da wannan dukan a cikin dakin sa an bayyana da ga mafarki kullun zai yayi kamar an masa abin nan saboda haka wajibi ne kaga ya zanto ana tare da wannan domin ibada wajibi ne ka tanade ta an bayyana da kyau ko to da zaran mutum ya samu wannan dutsen na wuta ko mulmulalle to sai ya goga hannunsa haka a jiki ko kasa ko yaki in ya goga hannunsa haka akwai ruwayar da tazo tana nuna za a kade idan wani abu ya makale kenan in babu abin da ya makale ba sai ka kade ba da ka dauko yanzu sai ka goga a fuskarka mutum zai goji fuskarsa haka yanda kake wankewa lokacin da kake alwala mun faɗi cewa yayin wanke fuska ana wanke fuska ne daga gurin da gashin al'ada yake tsayawa mun yi magana ka gaban da mai sanko da kuma wanda yake da tukulluma wanda yake da sanko ka gashin to wani tsakiyar kai yake shi za muka ce na al'ada wanda yake kuma da tukulluma za ga gashin sa hannan har goshi to ba da zuwa ce ba gashi na al'ada inda yake tsayawa mutane na al'ada to zai goga inda yake sai shafo haka ya goga zai goga har kasan hancin sa tunda ka ga nan a gurin alwala to kan janaba ma an gaya ma hancin ka ma waje ne saboda haka sai ya goga haka to da yayi wannan sai ya goga hannunsa haka sannan ya goga ɗayan ma yana yin haka ya gama fitin sallah sannan yana da dama in ya ga dama da ya gogo wato rairayi ko kasa ko dutse ya fara goga hannun haka ya goga wannan sannan sai ya goga wannan sannan sai ya fuska ko dai fara da fuska ko ya fara da hannu duk ɗaya ne ya ayu allazina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulakum ila al-ka'bayn وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وامسحوا بماذا؟ بماذا؟ برؤوسكم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ai ba alwala muke ba sai mama muke saboda haka ku fara shafar fuskokin ku sannan hannayen ku kun ga aya da ta zo ta yi magana cewa a fara shafar mai fuska sannan hannu to amma hadisin da muka biya yanzu cewa thumma daraba bi yadayhi al-ardh darbatan wahida thumma mata shimala alal yamin shi kuma zai ta fara da ni hannu sannan fuska saboda haka duk wanda kai amfani da shi daidai ne idan kai amfani ka fara wanke shafar fuska sannan hannu kai amfani da aya idan ka fara shafar hannu sannan fuska ka yi amfani da hadisi duk ɗaya ne ina ba da an gane saboda haka wannan shi ne da ake amfani da taimama sannan ana yin amfani da taimama ne idan aka rasa ruwa inda kuka dane ma sai an rasa ruwa ɗaya kenan sannan abu na biyu ko kuma mutum da yake da rashin lafiyar da rashin lafiyar da idan ya taɓa ruwa zai iya cutuwa sai likita ya bada fatawar cewa kar ya taɓa ruwa to shi ma ya halatta ya amfani da amma gauran da ya tashi dan yayi mafarki ba ruwa ba daba ba ko kuma gauran da ya tashi yanzu da mafarki a cikin sa ga wuta ga ruwa amma sai ga an tare ikaba a masallaci bai halatta ya buga taimama ya tafi sallah ba inda ake yin taimama da gurin kowa ma da wanda yake ba goro ba da goron ba shi wanda wato kafin ya dafa ruwa rana za ta fito shi kadai aka ba wa damar yayi taimama dan wasu da yawa daga cikin matasa kawai da mutum ya tashi yanzu wai dan kai rasa sallah sai ya taimama ba a yin haka ba a taimama dan rasa sallah sai dai ana taimama dan fitowar rana misali ga ruwan idan ka tsaya dafawa saura minti uku rana ta fito in ka tsaya dafawa rana za ta fito to ya halatta kai taimama so nake a ƙara rike kalmar nan cewa ana yin taimama ne dan kada rana ta fito ba dan rasa sallah ba ya halatta ka rasa sallah ka dafa ruwa sannan ka sallah ka kai kadai inda lokaci da ma nake magana ai cewa ai saboda saboda da yawa sun samu rukusa da yawa za ka ga musamman yanzu sanyi ya zo kawai sai mutum ya tashi ya buga taimama ya tafi sallah shi kuma sai da rana ya dafa ba daidai bane abin da yake daidai shine idan lokaci zai fita yanzu ga shi nan alfujir na kama a karfe biyar da minti ishirin da kaza na kullowa karfe biyar da minti ishirin da hudu to sai kuma mutum ya ga cewa bai tashi daga bacci ba sai karfe shida saura minti saura kwata misali kuma misali rana za ta fito karfe bakwai saura minti goma ba zai yi ya dafa ruwa to a nan lokacin da yake da damar ya ke mama amma ya tashi karfe biyar da minti ashirin da hudu lokacin da ake as-salatu ya tashi kuma ya tashi da janaba saboda haka sai dora ruwansa ko da za a tada sallah yanzu a masallaci ya dora ruwa idan ruwa yayi ya watsa sannan ya je ya sallata shi kadai tunda rana ba za ta fito har ya gama ba wannan shine ka'idar da nake so in ƙara rana ta dan ko satin da ya wuce mun tattauna da wani kuma yana dagewa akan kaza cewa ai kaza nace masa wannan fa kaza din tunanin da ne amma karatun da malamai suka faɗa babu shi saboda yayin rashin kullowar rana fitowar rana ake taimama ba lokacin da ake ganin za a rasa sallah ba ina maimaita wannan ne domin masallacin 90 bisa 100 matasa ne an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura to sai yace um wa zahira kafai wa wajahu to wannan shine dalilin da suke sa ayi taimama a wannan hadisin mun koyi cewa lallai wato akwai shar'antuwar taimama ga wanda bai samu ruwa ba sannan kuma muna ƙara fahimta cewa lallai wajibi ne a nemo ruwa an fahimta da kyau ko kuma a wanda ya tashi ga ruwan amma ba zai je ya alwada duka ba da ya fara wankewa zuwa fuska ya kare iya ruwan kenan ko kuma ya tashi ga ishi ruwa yana ji kuma ga ruwan dan kadan a tafiya yake matafiyi ne ga ruwan ɗan kaɗan da bai kai rabin lita ba ba sannan kuma ga sallah ta matso ga kishirwa yana ji sai malamai suka ce ya halatta ya shanye ruwan sannan ya ke maba domin ranta shine gaba an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine sannan malamai suna bayani kamar yadda na faɗa cewa sifar taimama bugu ɗaya ne wannan kar ku manta wanda ya karanta ahalari sosai ya fahimce shi da kyau zai ga an gaya masa cewa ya bugu biyu to kullum so ake dama karatun ai matsawa kake kanka ba an baka karatu ne na primary yanzu kuma ka ka bar primary ka matsa wato junior secondary ko wato ko jami'a to shi sa za a gaya ma cewa wancan a matakin wanda yake a can gurin za ka kyale shi anan amma wanda ya matsa da karatu yana ƙara karatunsa ya san cewa wancan an koya maka karatu ne na matakin farko kamar jari elementary karatu kamar yadda jariri yanzu kaga ai ba yadda jariri zai taso yana tasowa ba shi karatun jami'a ni yadda nake son jaririn ke yanzu aka yanka ragonsa ba za ka sa a ganda a cikin samar ba dole iya nono zai sha kawai ko da zo da aka shi ma marayin ne mataki mataki ne akwai wancan karatun yana nan a maralarsa amma karatun da ya kuɗin ganci shine wannan da aka biya wancan karatu ne na mazhaba ijtihadi ne Allah ya saka musu da alkhairi amma wannan shine karatun da yafi a hadisin kai ma ba hadisin da yafi na Ammar ibn Yasir babu sama dai kamar hadisin aikin hajji ne ba na sama da Jabir dan Abdullahi to haka shi ma a babun kai ma ba sama da wannan hadisin da muka biya babu an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine sannan wato wajibi ne a yi wa shugaba biyayya wajibi ne wa shugaba biyayya mun koya a wannan wato hadisin sannan ashe cewa idan mutum ya yi jihadi ya kuskure to yayin da ya kuskure ba za a ce sai ya sake ba kaga amma da ya so yi jihadi cewa bari ya yi burgima amma da ya zo ya ga annabi annabi bai ce sake ba sai ya kyale shi cewa ba haka ake yi ba amma wanda kai yayi shi da abin da malamai ke faɗa lokacin da annabi alaihi salatu wasallam yake la yusalli anna ahadukum illa fi bani quraiba kada da yanke sallah kar wanda ya sallar asar sai a bani quraiba illa ku ya tunawa ai da aka je bani wasu ba su yi sallah ba sai da suka je bani quraiba wasu kuma kawai suka yi sallar su da lokacin yayi da suka da hadis gaba da annabi yake wayannan sun dace wayannan kuma sun yi kuskure wayannan ladabi wayannan daya amma ba a ce wanda suka yi kuskuren su sake ba wannan shi ma yana da mahimmanci kwarai da gaske mu lura da wannan sannan ba a sharɗanta cewa sai ka fara da fuska ba kamar yadda na faɗa duk wanda ka fara da shi daidai ne kai ma ba ka ɗaukar lokaci a sakanni za ka yi abar ko kuna tare da wani ma za ka yi daidai ba kaga ba ka buƙata kuma ita tana ɗauke ne al'adatul asgal wal asgar wal akbar tana ɗauke karamin kari da babba kaga jaraba ai babban kari to ta ɗauke shi gaba ɗaya sannan kuma har alwala ta narke a ciki saboda haka ita wato taimama kenan shi za a ce so wanda zai jinyar mara lafiya ana so ya dan goge a cikin alal akalla a ce ya dan koyi ciki ko da alal ya fiya ba a ta kawo lemo da aje yana ci ba a ya san cewa alal akalli ya zai dora mara lafiyan nan akai dan za ga wani mai jinyar shi mara lafiya yana tara ma amma shi kwana bakwai ya yi kulkul da shi domin duk kai da kuka kai shi ko baya koya wa sallah baya koya mata ko ba haka bane to saboda haka wannan shi ya kamata duk wanda zai yi jinya ya kwana ko ya zauna ya wuni ya kamata ya sanya zai yi kula da mara lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske na eh kaga wannan yana nuna haka yayin da kake ka san wani abu na karatun da ka sani to saboda haka sai wani abu ya faru wanda kake gani ya fi karfin ka to zaka iya kiyasi akan wannan abin da ka sani idan ba malami a kusa da kai kuma ba hanyar da zaka iya saduwa zuwa gari ka ga za ai da waya zaka iya buga aka yi tambaya to sai ran ba waya gurin da kuke ba da yito ya halatta ka yi da haji a ilimin cikin karatun ka in ka dawo ka yi tambaya domin kai a kan ilimi ka gina abin da ka gina yayi wannan shi ma yana cikin ko shakka babu sannan kuma na adadin sallah da ne da taimama malamai sun yi magana a kai cewa kamar mu istihaza cewa yanzu idan mara lafiya ne wanda baya iya taba ruwa ya halatta ya haɗe ya haɗe wato sallolin da ranto ya yi jam'u ta akhir in ya yi mama ɗaya ya haɗa azhar da la'asar da taimama ɗaya amma abin da aka fi shi ne duk sallah ai mata taimama sai dai idan mutum zai haɗe din ne ya jam'i babu komai kamar wanda kake nifasi ne za mu zo nan gaba mu ji cewa wanda kake istihaba kai ba nifasi ba ita ma mai wannan jinin cutar ita ma an yi magana a kanta cewa ya ya kamata a yi to sai da suka faɗi maganganu guda uku a kai to shi ma haka mara lafiya wanda zai taimama to ake duk sallah ya mata taimama amma idan lokacin ya haɗe musamman matafi yana da dama kaga haɗe salloli a lokaci guda ala da la'asar magrib da isha to zai iya yi a lokacin idan jam'i za su na wannan jam'u da akhir ko takdim ya yi sallolin guda biyu amma an ba wannan ba kuri fara kuri duk sallah ai mata taimamar ta an fahimta da kyau ko yawwa wannan shine kuma matsala ce mai muhimmanci sosai da sosai mu ji hadisi na gaba hadisi na gaba shine hadisin Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhuma mun yi matsalar Jabir da Abdullahi daga yanzu za mu koma daga nan an gama da matsalar taimama daga wannan hadisin za mu shiga matsalar da ta shafi mata to amma abin da yake burge ni ko dazu da ina duba hadisin shi ne yawanci wanda muka biya a sahabban nan duk matasa ne to wani kalubale ne ke so mu matasan mu Jabir da Abdullahi Anas bin Malik Abdullahi da Abbas duk wayannan da abin da kuka ji ana tafa dan su har mutum bakwai nan da aka lissafo ma Abu Huraira, Sa'ad Jabir, Anas Siddiqah, Kadabana Umar ibn Abbas, wayna duk sahabbai ne wasu ba har annabi ya bar duniya ba su kada da ba. Amma gudun mawar da suka ba musulunci har duniya ta nade ba za a manta da su ba. Amma abin da zai baka mamaki shine matasan mu yanzu za ga mutum ya kai shekara 25 30 bai bawa shi kansa bai bawa kansa gudun bawa ballantana a filin sa. Shi sa abin da na gaya wa wasu lokacin da aka wata lakta ta jin da wuce nake babban abin tsoro duk dan shekara 60 yanzu a cikin iyayen mu in dai yana kallon matsalar al'umma ya san cewa muna cikin hatsari hatsarin shi ne ilimi yanzu baya yake wallahi ilimi baya yake domin matasa yanzu misali da zan bayar kaga jabi da abdullahi zaid bin misali lokacin da ya musulunta shekarar ta goma sha ɗaya a daidai wannan lokacin annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya je ya koyo yaren yahudawa kamar a yanzu na ce ka zo ka koyo turanci ya tafi koyo yaran Yahudawa a kwana goma sha biyar ya iya rubuta ya iya karantawa. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce yanzu ka ga abin da suka aiko mana za ka ba mu amsa. Za ka ba za ka rubuta reply dan gani da abin su a kwana goma sha daya. Zai bi na tabi. Sannan idan ka dawo Sayyidina Abdullahi da Abbas bayan gogewa da har annabi ya duniya saboda baiwar da Allah ya bar sai da sai na Umar ya janyo shi fada shi aji shi gashi bai kananan shekaru saboda irin gudun da yake bayarwa mu dawo kasa banda misalin sahabbai mu dawo kai Imam Malik Imam Malik ibn Anas yana da kai shekara 20 da ya fara bawo ya bada bada fatawa ta duniya bai shekara 20 ba kaga dai lokacin bai lokacin da ya gama wa'id da ne ko kenan ya fara bada fatawa a duniya kuma wato ta hanyar bada umarni ga malaman zarabi a to ra'ayi da ma ba mahaifiyar aliya ta danka shi a da cewa ya koyi tarbiyya da karatu shi yake ya kamata ka bada karantarwa da kuma malamin sa nafi'u maula ibn umar suka ce ya kamata ka fara karantarwa ya fara karantarwa sannan talibinsa imamu shafi'i shekarar sa bakwai ya haddasa alqur'ani yana shekara goma sha biyar ya fara ba da fatawa a duniya shekara sha biyar yana idazuwan kenan kotu ya fara ba da wannan fatawa mai risala abu zai da tsera wani shekara ta goma sha biyar ya rubuta risala risala da a kasar hausa ka iya ta sai ka zama alƙali sannan yake ya yi ta ne da yan firamare domin a irin wannan guraren da tunisiya da andalus a wannan lokacin ba dai yanzu da wato kwallon kabe ya zo ya lalata da tura suka lalata mana Spain ba ta zama yanzu Spain in kaji an yi maganar Spain matasa a gurin su kawai za su tuno Barcelona ne da Real Madrid amma asali ba ta su bace ta isi Ibn Rushd al-Andalusi ne saboda goge su da kokolwa za ka ga matashi saboda kokolwar sa Allah ya ba kokolwa zai hau kan bujiya kan ya sako sai ya budurwar sa bai shi dari na adam bai shi dari wanda za a zo likini ta za a dauko da ajiya aji a ta fede saboda kokolwa amma yanzu a cikin gade da gade ba magana da ake daga ta Barcelona Messi sai Cristiano Ronaldo a Tisben gaba ɗaya wannan karatun ya tafi saboda yadda turawa suka yi wato sa musu wani abubuwa to wannan abubuwan gaba ɗaya su ne yanzu aka tuso mana mu ma wanda za ga babu wata gudunmawa da matasa suke bayarwa da za ka iya kallo ka ce yanzu mu matasan mu suna bayarwa babu ita kawai abin da matasan mu yanzu suka iya shi ne fai suna jira fai ya fage za ga matashi matashi ya shekara talatin da biyu da uku ya hau igiya ya sako ina nufin ya ya je ya yi bautar kasa amma har yanzu bai da sana'a kuma yana zuwa zurfi so yake aure sannan wato dan fai shi za na gaya wa iyaye ne Allah duk ya zuwa wurin yarka dan fai ne ka kore in ba haka wani hure mata kudi ba zai aure da kuma za ta raina ka dan lokacin da za ka raba su za ta ce sam za a ce jima za ka ga wanda ba ta iya in kun sa mata hannu a baki ba za ta tsira ba amma yanzu saboda dan fai za ta iya ban muku gida ina gaya ma saboda wani jira ake ta bashi a disamba ko za mu gani yayi an daga ko haka za a ce daga wallahi har kutuwa in dai ba za ka yi sana'a ba to saboda haka wannan shine ka kalubalen da yake da mu mu matasan mu cewa ga abubuwan da yake kalubalantar mu yake da mu amma kwata kwata yanzu kaga akwai waɗanda wasu suna zuwa karatun nan lakkarori ne matasa muna karatuka da babban kalubalen da yake da mu mu shine duk wanda yake karantawa a jami'a ga gwani nan shi ma a tashi da yin sukin yake duk wanda yake karanta ya san cewa mustaqbal future din matasan mu a cikin kalubale ne domin za ka ɗau bukulet ɗari biyar ka kasa samun guda ɗari mai kyau sai daga cikin wanda yake karantarwa a JSC ɗalibi na ne yana zuwa karatuttuka yake faɗa yake wallahi wata ran da ya ɗau wani bukulet biyar ya kan biyar da ta inda zai biyo yake wani ma jiya ya kai maka malam dan girman Allah ka taimaka mu a cikin kawai abin da ya rubuta mu kenan dan girman Allah ka taimaka mu to ai dole za ku samu gani saboda haka gaba ɗaya yanzu wata ran professor magaji shi ma muna tattauna da shi yake ce mun buklet ne ya dauka sama da 100 ne ce amma babu guda 50 tsara duk yanzu shi ne ban wato mustaqbal din matasan mu ne gaba ɗaya sun shiga wani abu na ruru ba kawai gaba ɗaya to shi za duk iyaye wanda ya kalli wannan sai yayi kukan zuciya ina fili haka yanzu matasan mu shi za ni ce muku nan da shekara goma sha biyar in ba a yi da cewa ilimi ya mutu ya zama mara gani Allah ya ya mutu kawai saboda alin abubuwan da akwai ran da ya tsaye daga cikin shi ya taɓa min waya ya ɗau muku da cin wani ya duba kawai ya kasa rubuta komai ya rubuta wani cikin la kawai ya rubuta cikin la ramani da yake ita kanta ba ne rubuta ta ba sai yake tambaya ga to malam ya gani nace kai ma bismillah za kai ka sa wa 3 over 60 ko 0 nace dai a ciki bai rubuta goyo kai ba kai bismillah ka bashi bashi shine kawai abin da zaka yi ko sai a baki baki saboda ya ji bismillah to gaba ɗaya shine wannan mustaqbal din matasan mu shine mustaqbal din mu to duk wanda ya kalli wannan in dai ya damu da al'umma to dole ya kukan zuciya da jini wallahi haka muke to wayannan kenan su Jabir bin Abdullahi duk dai wai su samari wanda ya kamata tun da wuri shi ta ilimi tun da bari gaskiya ta rigayi sai yau ba shiriya suke nufi ba sai hudu da jan sigari ba su yin iskin gubari sun fi san magana kirari da gaya musu za su kabari daga bayan gare shi za su gaba gaba haka malam ali na manji yake faɗa a cikin kirari to shi ne ba abin da muka koma yanzu annabi yake wa shababaka qabla harami kai amfani da kurujiyar ka kafin tsufa yanzu yanzu kurujiyar ma a banza take karewa tafiya kawai take jaroliya ƙarya ne da aka ce ana jaroliya ƙarya ne ba ƙarya bane duk wanda ya kalli matasan mu ya san ke rodiya kike yi ba ma san gaskiya ne kana so kai aure kana so ka gina gida kana so kai kaza kana so amma baka dau hanya ba tsakani da Allah ku dauko wani mun taba yin wani taro da malami na Dr. Abdulkadir Ismail a bara akan yadda ruwa su matasa za su gane abubuwa an san samu mun yi magana a ciki sai daga cikin misalan da aka rika ba su ba dauko misalan na waje na da ba masu kudin zamanin su aka kaba da misalai ne a ce ma za a yi ni dan kaka sai a baka labarin sa a ce ma ba garoli yayi ba asalin sa ga yadda yi kaza kaza zai ga ma asalin sa da yaje yake ma ibun sai ba shi jari yake to yake ka je ka kawo wani abu tukunna abin da ba ibun sai ga yawar kenan je ka kawo wani abu da bakin sai yake faɗa yace da yaje ya fara wannan abu yace rijiya ya fara zuwa ya fara hakawa akwai idan yan Nijar sun zo sun kai ruwa su biya shi yace dalilin da ya ga ba ko ba gurin mahaifin da ya ce a ba shi gado domin jarin ya ta daga wannan shine sinadari sinadari wato samun dukiyarsa idan irin su zaka ta samun labari wanda suke a cikin mu amma mu matasan mu yanzu jira suke fa'ida bashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma an faɗa cewa wannan ba a tsarin kirito wannan kare ita ce ta dubu ɗaya da wani abu in ma layi ake yi yanzu in ma za a zo kafin a zo kanta sai ka mutu jikokin jikokin ka sun taso sannan za ta fashe in ma za ta fashe ta to wallahi kalubalen matasan mu yana da yawa ya kamata mu farka ko shakka babu kullum ina kallon sahabban nan shekarun su nake kallo kana karanta siyarwa alayin nubala za a ce ma shekarun shekul islam ibnu taymiya lokacin da wata ran aka fita mahaifinsa wato an tafi gona sai aka tafi shi ba a ganshi ba sai aka da yara sun je gona kowa ya samu tufa wani ya samu wani abu ana kai wa gwalo sai ya tambaye shi da cizon cewa kai ina kai ne kowa ya tafi an je gona ya samu wani abu sai ya ce ina ɗaki littafi na karanta kuma na haddace shi kafin ku dawo ko kun sha tufa shi kuma ya haddace littafi saboda haka waɗannan su ne ƙalubalen matasan ya kamata mu farka gaskiya mu yi wa kanmu faɗa muna wallahi ina takeici yadda ba mu yi karatu ba Allah ina takeici ko da yake cewa kullun an bamu a baya ina takeicin wannan amma da yau yawanci duk ba mu damu ba to nin nan gaban ba mu shirya ba za mu zo mu da nan kan Allah Allah ya tauki to wannan shine fata jabi san Abdullahi al-Ansari wannan suka bawa addini gudunmawa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sura da Allah tabbata a gare shi yace wa itu khamsan an ba ni abubuwa guda biyar lam yudawunna ahadun min al-anbiya qabli ba ba sai daga cikin annabawa kadina ba duk annabawan da suka shuɗe ba wanda aka bawa abubuwan nan da aka bani na farko lutsi bi ru'bi annabi alayhi salatu wasallam ya ce am an ce baki an agaza mu ta hanyar ce ba tsoro masirar da tare tafiyar da tsawon guda abin nufi duk garin da zai yaka to kafin ya kai garin da wata daya ko kuma tsawon wato nisan garin masafa ta garin misali inda za a je za a je garin akan doki ko rakumi sai an yi wata guda ba a je garin ba to tsawon masafa misali a ce kilomita dubu ne to kafin ya je wannan garin da zuwansa duk garin kowa sai ya furgita cewa wannan garin anya wani abu zai faru ba kuwa to wannan annabi alaihi salatu wasalam ya yi wa Allah ya yi wa annabi alaihi salatu wasalam agaji da wannan duk cikin annaba da suka wuce ba annabin da Allah ya wa wannan tanyan yayi masa agaji ne shi annabi alaihi salatu wassalam wajo ila diyal ardu masjidan wa tahura sannan an sanya mun kasa ta zamto masallaci gurin sujjada wa tahura kuma mai tsarki magabata da suka jude a baya kafin annabi alaihi salatu wassalam idan mutum ya tafiya zuwa Lagos azan ta kama shi misali to sai ya dawo kan gobe ne sallah sai ya je dawo yayin azabin da kuma kowa amma mu cikin taimakon Allah mu dauke sarki sai Allah ya taimake mu cewa duk inda ka samu kanka to akwai masallaci a nan shine waju'ida liyal ardu masjidan an sanya mun kasa ko ina ta zama masallaci ko ina gurin sujjada ne abun nufi zai iya sallah a gurin ba sai na dawo garin mu ba wata huran kuma mai tsarki ce kun ga nabi kenan sannan na uku fa ayyuma rajulin min ummati alraqatu salat falil jannah duk wani mutum da gaske al'umma ta sallah ta riske shi a ko ina ya samu kansa to ya sallar da gurin a daji ne ko a birni ko a kauye ko a wato maraya duk inda ya samu kansa sai yake fa salli wa uhillat li al-magani sannan kuma an halatta mun ganima su magabata a baya sauran annaba da an ka samu ganima sai dai ka ajiye wuta ta zo ta cinye abin da suke yi kenan duk yawan ko balagulai ne bari za ta wuta ta cinye ta amma mu sai aka halatta annabi alaihi salatu wasalam da al'umma su cewa za a raba ganima na uku kenan walam ta illa li ahadin qabli annabi yace bata halatta ga kowa kafina ba sannan na hudu annabi alaihi salatu wasalam yace wa uditu shafa'a sannan an bani ceto wane ne kake annabi alaihi salatu wasalam zai yi ceto ranar alkiyama Allah ya sa muna cikin waɗanda za a ceta wa kana nabiyyu ba'athu ila ila qaumihi khassa annabawa sun kasance ana aiko su zuwa ga mutanen su a keɓe sai a turo ji za ka ji annabi ya ce cewa ulama ummati anbiya bani isra'il al'ummar wa malaman al'umma da su ne yawan wato annabawan bani Isra'il domin a bani Isra'il sai ka dace nan ba ganda albasa ba ce to malami sai a ce malamin unguwar shine annabin su ma ke ike da aka ce malaman su annabawan su shine annabawan kaga annabawan da yawa ko wace ko wanda gari da annabin malaman su shine annabawan shi da ibnu kafir yake ga ma cewa an aiko annabawa a rana guda 40 da wani abu duk bani Isra'ila sun yanka duka arba'in da wani abu a rana ɗaya irin wannan ne saboda su wato annaba da ake turo musu da yawa kowanne kuma cin gashin kansu to shi ne wa bu'ithu ila an-nasi amma annaba da ya zuwa Allah yace amma ni aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya zuwa aljin wal ins mutum da aljan gaba ɗaya saboda haka wannan kutubiya ce tawa ta annaba alaihi salatu wasalam da kuma al'ummarsa wane ne to saboda haka wannan shine to kaga bayan nan abubuwan da zamu koya a cikin wannan wato khisal akwai hadisin da yazo yana magana akan abubuwa shida waditu khamsan maimakon biyar saboda haka wannan shine sannan hadisin yana bayani akan kusurciya annabi alaihi salatu wasalam da al'ummarsa sannan kuma yana bayani akan falalar wannan al'ummar da sauran akan sauran al'ummomi sannan hadisi yana bayani akan falalar annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma hadisin yana nuna Allah ya ma ni'ima ka godewa ta hanyar fada cewa Allah kai min kaza na gode Allah ka ba da lafiya to na gode maka Allah wani hukun sarki ka ba da dukiya da ban da ita na gode ma duk da cewa hanyoyin godiyar matakai uku ma da yake kawowa amma a tahaddusu bi ni'matillahi shukr ka faɗi cewa ma Allah ya ma ni'imar shi ma godiya ne daga ciki sannan kuma al'asli fil ardi at-tahara cewa asalin kasa a ne sarki duk inda kai kasa ne sarki ce kade ne da dan wato leda ko wani dan mazubi kai gidan da ita daki to za ka iya jima maka da ita sannan hadisin ya nuna cewa duk ba sai unguwar ku ba ko garin ku duk inda ka samu kanka kasan gurin mai sarki ce sai dai wani abu ya bayyana cewa ba ta da wato sarki sannan kuma hadisin ya nuna za a iya amfani da ganima idan an samu za a rabawa waɗanda suke a wannan lokacin sannan hadisin ya nuna lallai ceto ya tabbata ga annabi alaihi salatu wassalam sannan hadisin yana ba da wata ka'ida da malaman usuli suke cewa al-aslu fil a'yani as-sahara eh illa mastusliya asali akan al-a'yan duk abin da ka sani mai tsarki ne saboda haka kasa dutse da abin da yake wato na asali mai tsarki ne sai abin da wato mai shari'a ta keɓance ba kaga mutum ba zai yi taimama da kashin dabba ba ba zai yi taimama da abin da aka sana'anta kamar yadda na faɗa marble ko tile ko abin da ya kama da ko kaje ba zai yi da wannan ba sai dai idan malamai suka ce ya rasa duk komai mutum da ya samu kansa a motar luxurious za a yi tafiya daga nan Kano zuwa Lagos lokaci zai fita kuma babu wani abu ya ganganci da shiga da komai ba ba shi da alwala ko ya shiga da ita ta kare to a wannan lokacin ne malamai suke baki wato fatawar cewa zai iya taɓa komai ma ya ce ma masali a wannan lokacin bai bari lokaci ya fita bai sallah ba domin ba za su tsaya ba to gware ya taɓa komai ma ya ce mama ko ya taɓa jikin motar ko wani abu da ya samu a kusa da shi ya ce mama ko ta ƙura da zai iya taɓawa a ƙasa sai ya ce mama da ita kada ya bari lokaci ya fita a sani cewa inna salata kana kalal mu'minina kitaban mawquta tana da lokaci ba a so lokacin ya fita ba kai sallah ba domin abin da suke faɗa da lokacin sallah yayi mutum da wato idan mutum ya bari lokacin sallah yayi bai yi ba to dai yake da wanda bai ba kamar wanda aka sa jarabawa ne a jami'a cewa goma zuwa sha biyu shi bai tashi zuwa ba sai karfe ɗaya da rabi sai ya da cikin hall kawai ya za kulo takarda ya rubuta ya ajiye in aka fito da result zai ga sunansa a ciki ba zai ga sunansa ba ko da ya rubuta komai daidai don bai zo a lokacin da ake bukata ba to shi ma wanda aka ce zo yi sallah a lokaci kaza kamar yadda malamai suke faɗa an bai yi ta a lokacin ba to daidai yake da wanda ya sallah kafin shigar lokacin wanda ya sallah a tuwa yanzu saboda sauri yake Allah zai karba cewa a bari ya sauri ya kawai saboda akwai wasu abubuwa da zai bari ya asuba Allah ba zai karba ba to saboda kamar irin wannan ne yawa kamar mutum ne ya dauki kudin sa yanzu dubu dari biyar ya je banki ba bude ba jibi da gata dubu hutu bane sai ya tafi ran litinin ba a aikin banki ya kai kudin ya ajiye a bakin kofa sai ranar laraba ya koma shi ai na kawo kuɗi yana jira alal sai da haka duk ire-iren wayannan ne an gane ko sannan hadisi a kan yana bayani akan karamar wannan al'ummar sai ba na gaba babu da rikici kamar da malamai suke faɗa cewa hatta imamu malik yana magana cewa babu haila yana da irin shin babu da suke da wahalar gaske amma yana buƙatar a baki kula musamman kuma ƴa mace shi za wata baiwa Allah da ake kira Ummul Hasan Rihab bint Muhammad sai wani misali da ake kira Al-Qawlul Tam fi ma fil hayd wal nifas wal istihaba littafin ne kyau kwarai da gaske da a matsala abin da ya shafi al'ada karanta littafin za ka dan samu wayewa sosai Al-Qawlul Tam fi ma fil hayd wal istihaba wal nifas wal istihaba mace ce ta yi littafin malama ce fakiriya sannan kuma ta zan likitanci to sai Allah ya ce kamar ka ce gayi ne to sai Allah ya taimake mu ta yi bayanai masu kyau kwarai da gaske a jiki to za mu shiga babul haidu babun da yake magana akan alhaidu asalin kalmar kenan alhaidu aka ce aka take bahaushe da mutumin zamfara da ba sakwace da ba zazzage shi ne suka mai da kalmar domin ba tana wanda zai ce haila shi ne bayan bagalubi alayhi wala lalib ko in ka ji wannan amma bakare da ɗan bakanan Kano da na jigawa su ne kuma su masu cewa wala rahalin su kuma yake haira gairin magarubi magarubi dan Kano ne masu faɗan magarubi amma magarubi kuwa ɗan sakwate ne ba sakwate da ba zan fare da ba zan zage su ne masu magarubi la amma ra bakare shi ne lera an fahimta sosai sai haila to za ga ya fi shahara da wannan wato haila ɗin kamar yadda ake faɗa amma asali hausar wa'annan bayan Allah ce ta mutanen Sokoto to abin da ake kira al-aidu aluga shine as-sailan ko dalyanu dali shine aluga literal meaning din kenan kamar ka ce gudana ko kwararowa ko zuba shine abin da ake kira da al'ada an fahimta da kyau ko yawa duk da cewa tana da sunaye da yawa kaga a larabci sun kawo sunaye ce mata abdahiku al-ikbar al-i'sar الدراس الأعراض الفراس الدمس الدمس النفاس suna yi takwas kamar idan ka duba al-mughni na ibnu qudama al-maqdisi za ga ya kawo sunayen duka an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine sunayen da suke faɗa amma al-istilahi kuwa shine saylalu da min tabi'i ya dadi al-unsa bi awqatin ma'luma inda bulughiha wa qadliyatiha lil hamli shine ana nufin kwaranyan uwar jini na ɗabi'a wanda mata suka saba da shi a wasu lokuta sanannu lokacin da wato lokacin da ta balaga an gane ko sannan kuma yana nuna alamun cewa za ta iya ɗaukar juna biyu ko kuma ya zanto cewa wannan jinin ya fiyo ne ya zubo ne ta al'ada ba ta hanyar wato kun karfi ba kamar fyaɗe za a yi wa mace fyaɗe jini ya kwararo lokacin al'adar ta biyu ba wannan ba a kiransa jinin al'ada saboda haka wannan shine abin da to kafin shiga cikin sa kai tsaye yana da kyau in dan yi wani kamar abin da ake kira muqaddima domin mu fahimci babu da kyau abu na farko shine mu fahimci wato ma'anar haila na kuma faɗa yanzu sannan abu na biyu mu fahimci tana da sunaye kamar yadda muka ji yanzu hatta a hausa tana da sunaye sunayenta wasu malai wasu da cikin iyaye ko malamai na tsoro ko iyaye mata za ka ji suna ce mata girma ai ta girma to ana nufin ta ta balaga ta fara al'ada suna da sunaye da suka koyi ba iya larabawa ba ne an gane ko yawa saboda haka a cikin sunayen ta akwai wannan sannan suna kiranta da al'adar kanta sannan kuma ba hausa yana kira al'ada ya ce mata wanki sai a ce ai ta fara wanki ana nufin ta fara al'ada kenan ba ana nufin kai da ba za ka gane ba su sun sani ba ana nufin ta fara wanke kaya ba ta fara wanki ta fara al'ada kenan sannan kuma ko a ce rashin karfi shi ma ba wuce yana faɗan wannan kalmar an gane ko ko kuma a ce ai ba ta sallah an gane ko ganin wata duk wannan sunaye ne kaga ba iya balarabe ne yake da wannan sunayen da yake koyewa ga ya mace ba an gane ko saboda haka wannan shine sannan ɗaya daga cikin muhimmancin yin al'ada yana nuna mace cewa ta girme yanzu shi za magabata idan mace yadda suke da yarinya ta fara girma hakan da Husaini suna kaiwa shekara bakwai to sai a raba musu goma bakwai sai a raba musu shimfiɗa sai ga ita mace bayan kayan baccinta sai a sa mata shimfiɗa fara shine da kittinta da shi za ta rika kwanciya amma kaga su ba sauro sosai ya mu wato wato ba ba sauro namiji sai a samar baka ba sauro sosai a wannan lokacin haka yanzu ka sa yaro bakin bedsheet to ya kamata ka samu mil ka sa wannan ba ka za ka ta maganin malaria zo da haka su a wannan lokacin rabawa ake mai duhu ake sawa wato namiji mace kuma sai a sa mata mai haske abin da za ta kwanta a kai to a nan lokacin kullum ma'aikata ta zo tashin ta da asuba abin da take tsara yin ta tashi ta ita ba gurin sai ta duba shimfidar ko mahaifiyarsa sai ta duba shimfidar ya fara mafarki ko ta fara mafarki ana ganin ta fara sai a kira ta sai mahaifiyarta ta ce da ita to zauna shekara ta tara ba ko takwas sai ce da ita daga yau na daga yau ki sani cewa yadda Allah zai tambaye ni na mutu cewa zai tambaye domin kin girma wannan bayanan za ta fara mata cewa ki sani cewa in kike mu'amala da ɗan namiji za ki ɗauki ki kar ki bari wani ya taɓa miki duk wannan bayanan sai sai mata sai bayan sai sai an gaya musu tsaf sannan kuma sai ta ƙara janta a tana bibiyar ta a wannan lokacin za a fara sa mata a cikin tefane da ake na ƙarshen wata to har da nata na musamman wanda za a rika sai mata sani ta rifar wanda duk wata da nata ta fara gane cewa ita ma sai yanzu ta girma sannan za a gaya mata kai ki kare shiga hatta makaranta karkai da a haɗa ba namiji da basu to amma kun ga mu yanzu da yake zamani ya zo kai ya waye ba kwa ganin yadda ake ba ruwan kowa kawai tun da shi kenan a daidai lokacin take fara sa miki shi sannan ta fara kirgen dangi kuma a wannan lokacin sannan ba shi jaji ke ta to dole a samu matsala wallahi wanda za ku ga da a shekarun baya a wannan lokacin kuna tasowa a primary kuna tafiya secondary sai a ce kowa ya harkata amma mu yanzu sai a dawo da su sai da hadu na mutu da mutu daidai lokacin a gidansa akwai stimulant abubuwa su ci abinci su koki su sha nono su sha madara su ci dabino ga kayan marmari sannan kuma an haɗa ta da namiji kuma bayan ba kanwan mala'ika mala'ika jibril ba ce shi ma haka ko ba haka bane to shi za matsaloli suke an haɗa wuta da gas shine wato ai gwara ma fetur da gas a makara wakan lau wuta da gas kaga shi fetur wani lokacin sai wutar ta zo kusa amma gas kawai la zo ta bi to abin da yake faruwa kenan to saboda haka daga ciki wajibi ne mu lura da wannan to kaga a daga ciki sannan kuma ana gaya mata cewa yanzu mahaifiyarta za ki ce za ki iya ɗaukar juna biyu in kika kake wannan miji ya kusace ki to wallahi za ki iya ɗaukar juna biyu karki take ki mu'amala da maza an gane ko sannan kuma wato rashin rashin zuwan al'ada yana nuna wata alama ita ma daga cikin muhimmancin al'ada cewa yanzu idan mai aure ce sai a ce ki yanzu tana da ciki inda al'ada wata zo ba kaga daga cikin muhimmancin wato al'ada kenan idan ba ai ba sannan kuma rashin yinta idan ba aure ne ke yana nuna ba ta da lafiya domin ga al'ada asali abin da yake nunawa wasu kwayaye ne ke zuwa bayan ya nuna cewa za ta iya ɗaukar juna biyu kwayaye ne ke zuwa kamar mutum ne zai aure kaga idan watan auren satin auren ya kama ba ana jiwon kayan jiri ba da waye aje a cikiriya idan aka ba ka auren da zai ba zuwa za a kwakwazo ba wasu ina ganin kwazowa wasu su ne ran su kiran sallin su bace to ita ma yanzu ta gama shirya kwayayenta a cikin mahaifa sai ya zanto babu wato babu to da zarar wannan period din ya wuce babu ji sai su ta rikitowa to rikitowar da suke suna fashewa shine sai ya zama jini amma da ace akwai wanda zai karbi wannan wato wannan kwayayen to da ba zai koma jini ba sai dai koma abinci wannan al'ada abinci za ta koma na jaririn da za a yi ba wane mutum saboda haka wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwan muhimmanci da malamai suke kawowa to wannan shekaru ake fara al'ada malamai suka ce daga shekara tara wasu kuma suka ce daga shekara goma sha biyu shekara tara zuwa hamsin shi ne lokacin da al'ada za ta tsaya wasu suka ce daga sha biyu zuwa hamsin muhakkikun kuma suka ce ba wata shekara domin al'ada tana da alaƙa da yanayin guri da abinci domin kaga yanzu wanda yake rayuwa a Uzbekistan, Rasha, Afghanistan irin waɗannan guraren ba sai wanda ke kaiwa zero digiri ba. Wanda za ka ruwan alwala kan ka fito ya zama kankara. Wanda suke al'ada a wannan yanayi da kuma wanda suke bangaren da suke guraren zafi ba ɗaya ba ne. Shekarun su daban zai iya yiwa sai wannan gurin ta fara al'ada shekara bakwai wannan kuma ta fara shekara tara. Saboda haka ba ka zuwa ka ce shekara kaza. Sannan kamar Saudiya, Saudi Arabia yanayin su kaga lokacin da ake zafi zafi ake sosai a Saudiya idan ana sanyi ma kuma a sanyi sosai to kaga su sun samawa duka bangarorin guda biyu to matan wayannan guraren guda uku kowace ɗabi'ar al'adar ta daban ne shi sa idan malamin islamiyya ya je ya tara mata yake musu jinin al'ada baki ne baki kirin to wallahi wanda tana nan tana kallon sa a matsayin shashaka domin tana da ko kuma kai ba wurin cewa to bari dai a kare shi amma ba haka ba ne ba a zuwa ce jinin al'ada baki ne ko ja ne ba haka sai dai ka zo ka ce jinin al'ada zai iya zuwa zamun aswad yu'raf kamar da hadisi ya nuna ko ne ya zama wato ja mai baki baki an gane ko saboda jinsa ruwan da zai koma ruwan kokunniya ya fi wato ya fi karkata zuwa ga baki amma ba baki ba kamar yadda ka yanka lafiyayyar kaza za ka jinin da ya da zai ga yayi baki to irin wannan jinin to sannan akwai daɗin da kake faɗa to ka tashi bayani sai kace kana jinin al'ada akwai wato jami baki baki sannan akwai ja sannan a jinin al'ada kana jinin al'ada akwai ruwan kwai kwai gwanduwa wanda take cikin kwan wannan gwanduwa saboda haka akwai wannan kalar sannan kuma akwai ne kalar ruwan hanta kamar an wanke nama to idan kai wannan zaka zauna lafiya domin kowace mace tana kallon kanta a yanayinta cewa ita yanayinta wannan ɗaya daga cikin aka faɗa a nan take amma idan ka lokacin da ne kawai da wasu ɗauka ba su da lafiya kowace da ɗabi'arta ina ba ta an fahimta saboda haka tun ɗazu kuma an gaya min lokaci ya yi amma ko shakka babu sati na gaba wanda za mu ɗora za a yi mun abubuwa sati ne zuwa za mu tafi wata harkar dawa ba na nan za mu ɗanyi wasu kwanaki haka in satin sama in sha Allah muka dawo je mu tura mu faro daga babul aiki dan na ga lokacin ya kure muna roƙo Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon manja Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata akwai wata tambaya da aka yi mutum ne ya tashi da janaba kuma shi ne limami idan ba ruwa ya zai dole ne sai ka yi limanci dole ne ai ba dole bane sai kai limanci ko sai ba haka ba wanda ya iya sallace kai saboda haka wani zaka bari ya limanci sai ka wannan ka'idar da aka faɗa ko a ce abubuwan da aka faɗa jama'a akwai liman saboda haka wannan wayo ne da dabaru kawai ba wani zancen liman ka ji za a ba ku mafaka gwani yau wato yau ka ji gwani yace me ya hana ki aure kaga kamata yana liman ai da ruwa kullum a fulan kullum kai ma goro sakaci ne naka kamata yi a ce kullum ɗin ka kullum a cikin yake da ruwan zafi musamman a ganyen nan haka ba mu wani uzuri wani gama da saka da dawo kanka sai yake kuma malam a taimama ana cewa a shafi ƙasa sau ɗaya a shafi fuska da hannu shi sa ina da nan tsallake wancan primary sai nake elementary karatu cewa da aka yi ai za ku ga a taimaman ba ba iya nan aka ce ba a wanda kuka biya cewa sai ka zo hannun ko ba za ka gaya ba ba duk da cewa hatta a malikiya da aka zo cewa suke nan ne wajibi nan ku sunna ina ba ta fahimta kuma a can za ga ana gaya ma sai ka rika haka kana ta haka kana ta haka kar haka ke sauƙaƙe ta jiyawa kana haka ko ma anzalallahu bi hadin sunna yawa in daidai ne alamar ka je makaranta ke amma yanzu kana tafiya ilimin ka na karuwa kazalika kunna min qawli fa manna Allahu alaina kowa da kaje haka ya kai karatun primary da yidini aka yi ba ba ta da ifaga to daga nan ka wuce kuma sai dai ka koma ka ji ana DYDS domin ka ji da yidini an canza ba salo amma yidini ita ce ba da da da da shi shine aka ce ma DYDS ko ba ita bace to shine kawai muna primary na na eh jagora mai sallah haka sai a nuna da hannu daya eh ashhadu an la ilaha illallah eh kalimatu shahada to kawo shi ne matakai da kake so ka ce haka na fahimta a wancan ka kaga amfanin karatu ke nan kan cewa aka yi nan kuma karanta muka kyale an ce in kowace kyale ka dora karatun ka ba ruwan ka da su an fahimta da kyau ko eh shi ne amfani kullum idan mutum yana karatu kullum ƙara wayewa yake kullum kana ƙara wayewa da wani abun an ce kaza to sai ka ajiye shi ka ɗauka karatu kawai ka kyale mutane amma abin da yake daidai shi ne wannan Allah ya daɗar da mu na'am to muna roƙon Allah kamar yadda na faɗa sati ne zuwa za a yi mun abuwa sai zatin sama insha Allah ta'ala muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin sa amin ya Allah da tubobin sa wadauka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa musulmi mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu akwai dan uwa mala Abubakar na ga ya zo mala Abubakar manajan AA Rabi zai daura aure sati ne zuwa a kurab ko zai daura aure ranar asabar ne ko ladi rana asabar a karfe 11 a ina a masallacin Uhud ne kalwa tsohon masallacin Ramadan da ta Bashir za a daura auren a nan karfe 11 to muna karfe 2 ne ko to muna roƙon Allah madaukakin sarki ni dai ka ji uzuri na yanzu za a yi mun abuwa da'awa za mu tafi kaga mala habibu ji zai wakilce ni na aje mun goro ai ba na cin goro kuma to muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗannan bayin Allah matasa sun kai jirgin su da yawa ya daga musamman a Disamba din nan kuma bayin bai fage ba amma sun kai to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su ikon rikewa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk wanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta akwai rasuwa da aka yi a wannan gida yayar mai gidan ta rasu babar alaji dali na abu wanda aka yi sallah jiya a wannan gidan muna roƙo Allah maka kucin sarki ya yi maka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya bayan ita ƴan uwa da abokan arziki da iyayen mu da malaman mu Allah ka ji kansu da gafara matarai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa duk wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa wannan ƙasa ta mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsaloli da tashi hankali Allah ka mana magani Allah ka ba mu shugabanni na gari kun san rayuwa da talauci da ake ba ma dai Allah madaukakin sarki ka yayi mana matasan mu Allah ka dawo da su hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da gobin ka madaukaka abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم